ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau talata sha tara ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 daidai da sha takwas ga watan fabrairu shekara ta 2025 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin markazu salafiya da ke nan majarar tudun wadan zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin iya sunna na babban malamin musulunci a sheikh usman ibn fodi muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan aljanna wannan shine karatunmu na 61 cikin jerin gwanin karatukan wannan littafi mai albarka gabanin mu ci gaba da karatun littafin muna ta'aziyar rasuwan daya daga cikin iyayenmu Alhaji Abdullahi Nuhu Atta ko kuma kanin Malam Nuhu Tahir wanda Allah ta'ala ya dauki rayuwar shi shekaran jiya aka yi jana'izar shi a jiya Allah muke roko ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya mishi rangwame Allah ya sa jinya da ya zama kafara Allah muke roƙo ya hada shi da mala'ikun rahama Allah muke roƙo ya tsare shi daga mala'ikun azaba Allah ta'ala ya jibinci al'amarin iyalan shi bayan ya mutu Allah ta'ala ya sanya ya zukatansu idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani za mu tashi albabul hadi wal 20 fi bayani tariqi sunnatil muhammadiyyati في باب أمر الزكاة والذبائح وبيان ما أحدثه الناس فيه من البدع الشيطانية بابنا عشرين دقيقة wanda yake karantar da mu tafarkin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin yanka idan aka ce azzakatu ana nufin yanka na dabba in aka ce azzakatu ana nufin zakka na kuɗi an gane bambanci ko idan kai amfani da zalun yana bambanci da me zayun bizal azzaka na me yanka an gane ko azzaka shi kuma me zakka ta me wanda ake fitarwa ta kuɗi ko mala ya ce wazzabaihi da kuma yankoka ko kuma yankuna duk da ita yanka bai da jami domin ka ce yankuna zai iya ɗaukan yanki-yanki yankoka ma zai iya ɗaukan yanki-yanki ma'ana yanke-yanke ina ganin wannan hausar tafi ko wazzabaihi da me yanke-yanke wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi da kuma abin da mutane suka kirkiro a yanka min al-bid'i na bid'a ash-shaytaniyya wacce take ita bid'a shaytaniyya ce Allah ka tsare mu to a ka'ida ta musulunci idan ka ji ana magana shari'a aka ce yanka to ana magana yankan dabba wadda shari'a ta yadda a ci dabbobin da shari'a ta yadda a ci kalabi ne akwai bahimatul an'am dabbobin ni'ima wanda ake yin layya hadaya fidiya suna da su su ake ce ma bahimatul an'am samaniyata azwaj min ad-da'am ithnain wa min al-ma'ad ithnain قل الذكرين حرم عم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم عم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين التي ثمانية أزواج سنفيني قدا تقص من الضعن اثنين ومن المعد اثنين أتكنت ما كي أقوي كلابي a cikin awakai akwai kala biyu in aka ce tumakai kala biyu ana nufin me rago da tinkiya in aka ce a cikin awakai ana nufin me akuya da bunsuru sai ya ce wa minal baqari ithnaini wa minal wa minal ibli ithnaini wa minal baqari ithnaini a raƙumi ma akwai kala biyu ana nufin me raƙumi da raƙuma wa min al-baqar ithnain ashanu ma kala biyu ana nufin me sa da saniya to waɗannan dabbobi da na ambata guda takwas sune bahimatul an'am dabbobin ni'ima ana yin layye da su in aka ce layye kowa ya san layya in aka ce hadaya da yawa kun san hadaya hadaya ita ce dabbar da ake yankawa aikin hajji ga wanda ya aikin hajji kirani ko tamattu kuma su ake yankawa a fidiya in aka ce fidiya shi ne laifi da mutum zai a aikin hajji a ci shi taron yayyanka kuna ganewa kuma su ake suna da su hakika kenan don haka da fidiya da hadaya duk a ina ake yin su a maka da layya da suna ina ake yi a ko'ina ma'ana makka da wajen makka kuna, kuna tare da ni to waɗannan su ne ake yankawa da sunan ibada su ne ake yankawa da sunan ibada akwai kuma dabbobin da ake yankawa ba da sunan ibada ba kai tsaye ku ji lafazina ana yanka su ba da sunan ibada ba kai tsaye amma kuma suna iya zama na ibada shi ne duk wani abu da Allah ya halasta kaza zakara talatalo dukansu duk waɗannan ana yanka su ne ba sunan ibada ba don ci biki da suna da makamantansu amma kuma suna iya zama ibada ya halasta kina da tsohon ciki ya miki gardama sai ki so kaza sai ki yanka jinin don Allah ki zubda jinin don Allah ki ci abinki ko ki sadaka ko ki kyautar ki ce ya Allah ina tawassuli da jinin nan da na zubar don kai Allah ka sauke ni lafiya da za ki yanka wannan kazar ga boka ko gunki ko aljani ko dodo kin zama mushrika ina fata kun gane to shi yasa al'amarin yanka ibada kuma koda dabbar da aka yanka ba da sunan suna ba ba da sunan layya ba ba da sunan hadaya ba ba da sunan fidiya ba ba da sunan tawassuli ba an yanka ne dan biki ko yaro an mai kaciya ko an yi sabon gida za a tare ko ranar sallah karamar sallah da balayya ake yi ba sai mutum yana da wadata yanka rago ko sa ko tinkiya to ita ma ibada tana shiga domin in aka tashi yanka dole sai an kira sunan Allah wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alai wa innahu lafisq Allah ya ce kar ku ci duk dabbar da aka yanka ba a kira sunan Allah ba yin hakan fasikanci kisa Allah ta'ala ya ce قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يتي قل قيا مسلم إن صلاتي للي صلات ونسكي دين كان ومحياي درايواتا wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dinna Allah la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin so da kan ana maganan yanka magana ce ta ibada shi isa ba kowa yake yanka dabba a ci ba wani in ya yanka ba za a ci ba wani in ya yanka za a ci shi isa a musulunci hakkare kare da ake farauta shi zai iya bige dabba kuma a ci matukar wanda ya tura karen ya ambaci sunan Allah ina fata an gane da yawa yawan mutane sun dauka wai karatun addini mutum yana yi ne dan ya iya fitsari ya iya tsarki ya iya wankan janaba ya iya azumin ramadana ko aikin hajji da yawa yawan mutane yau idan na taso a gidanmu ana sana'ar fawa gani nake yi ba dole sai na je makarantar musulunci an koya mun fawa ba har alfahari nake yi mu 'yan mun gada ne ba 'yan haye ba ai wanda ya haye karatun addini ya fi da kai ka gada da jahilci da yawan mutane sun ɗauka idan su injiniyoyi ne suna yin gini ba ruwansu da ilimin addini ba su san a makarantar zaure da masallaci da ake karantar da addini ba za a yi maka karatu na gini in ka zo fidda bayi ba ko ina yake kallo ba baya kallon gabas baya kallon yamma ma'ana ba a so makewayi ya kalli alƙibla ko ya juya mata baya kuma injiniyarin ka karanta abu a jami'a ko kuma mesin kake yi ko laibira ne kai amma kana da bukatar karatun musulunci su da haka yanka shari'ar musulunci ta faɗi yadda za a yi da haka a wannan babin malam zai karantar da mu abin da ya tabbata a sunna malam ya ce ɗariƙus sunnati ta farkin sunna fi babi amrin zakati a babin yanka wadda ba'ihi da me muka fassara zaba'ih yanke-yanke wa amma tariqus sunna amma abin da ya tabbata a sunna al-muhammadiyyati ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi babi zakati ababin yanka mun ci akwai banci tsakanin az-zakatu da me az-zakatu me az-zaka zaka wace iri az-zakafa yanka fahuwa abinda ya tabbata sunna an yaktadiya kullu wahidin kowane ɗaya cikin musulmi ya yi koyi bima nuqila anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga abinda aka nakalto daga gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane ko wanda zai yanka yayin irin na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan magana ce dunkulalliya amma ta da abubuwa da yawa daga ciki za mu fahimci ashe in za a yankan akwai dabbar da ba za a yanka ba kamar me jaki ba a cin jaki kamar me alade ba a cin alade kamar me kare ba a cin kare ina gani ina fata an gani amma akwai dabbobin da mutane a ido ba sa ci ko kuma suna kyama kamar kura kura ana ci in ka ji za ka iya ci ci in ba ka iya ci ba gaba da ita kamar doki ana ci in ka ji za ka iya ci ci in ba za ka iya ci ba tafi ka bai shi karka kyamaci sunna yanzu agwagwa akwai da ba zai iya cin agwagwa ba su yana ganta kazama to shi ya jiyo in ya ga za ta kasa ya yanka kare bata ta wulakanta akwai masu bukata za su an gane da aka duk abin da shari'a ba ta haramta karaci duk abin da shari'a ta haramta karaci duk abin da shari'a ta halasta a ci in ba za ka iya ci ba ka bai shi Allah ya ce mu to malam sai ya ce wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama fi zakati a wajen yanka istiwa udh-dhukuri wal inafi fi jawabi akli ma dhabahu daidaita maza da mata wajen halascin cin abin da suka yanka idan mace ta yanka za a ci, in namiji ya yanka za a ci, babu bambanci tsakanin yankan namiji da yankan mace a babin halacci. a babin me halacci au na haru ko kuma suka soki akwai dabbobin da soke su ake kamar me raƙumi sai dai malamai suka ce duk dabbar da ya halasta a soke in aka yanka ta ba yi laifi ba kuma duk dabbar da aka ya halasta a yanka in aka soke ta ba yi laifi ba misali yanzu sa ya gawurta a yi a kada shi a kasa saboda ƙiba da fada da masifa an yi an yi an kasa to babu laifi a ɗaure shi a mamaye a samu masokar shi a soke shi babu laifi ko rago ko makamantan wannan amma al'aslu raƙumi shi ake sokewa to da aka damace za ta soke raƙumi za a ci damace za ta yanka rago ko kaza ko sa za a ci babu bambanci an sadu ko kuma suka farauto namiji ne ya farauta za a ci mace ce ta farauta za a ci idan ta mati shuruɗu matuƙar sharuɗan yankan ya cika to anan mala ya nuna mana halal ne mace ta yanka kuma gaskiyar magana ne amma ni ina kyamar in ga mata suna yanka ba wai don shari'a ta haramta ba saboda ita mace tana rena abin da ta saba mai duk wahalar abu in mace za ta yi shi yau gobe jibi zai zama mata jiki kun ga iyayenmu da kakanninmu mata ba sa yanka zakara wannan in za a yanka shi tun safe sai a kai yanzu wallahi in liman bai nan ba a yanka ba sai kaga an ba yaro kaza an ba shi buta an ba shi wuka ana cewa me je ka kai ma liman ko malam ko namiji ya yanka a lokacin da mata suke ba da kaji da buta a yanka lafiya lau ake zuwan da mazaji amma daga lokacin da mata suka fara yanka ragon layya suka saba zub da jini sai ka ji an ce wannan matar ta yanka mijinta wannan ta soke kishiyarta wannan ta biyo mijinta a guje ba ta same shi ba amma ta yanka kwankwason shi saboda ta saba da ganin jini amma ku fahimci mai nake cewa ban face in mace ta yanka ta yi haramun ba ba wallahi ba ta yi haramun ba ta yi daidai amma bi tajriba yau da gobe yau da gobe mata ku nisanci yanka Allah domin ina mai tabbatar muku ba ku mata da kuke da rauni ba ko mu maza wallahi wata dabbar in ka yanka ta sai ka tausaya mata Allah sai ka tausaya mata yanzu ga tana fisge fisge tana bige bige to amma daga baya da aka bada fatawar halacci ya halasta to sai aka wayi gari mata ba sa ganin wahalar daba maka wuka fi sa da kun yi fada da matakar kaji kwis kwis kwis wala fita guje ba haka ba a zo ana kwatancen ka a ce yanzu nan ta kuskure shi Allah shi kyauta amma mu damo wa asali yankan ba haramun ba ne yankan mene ba haramun ba ne ya halasta yi misalin da na baku na cewa mace idan ta saba da abu ko tana rena shi ko ku kalla haihuwa duk yadda mace ta wahala a haihuwa wata cs za a yi mata wani ƙarin jini wani barkatai azaba iya azaba wallahi da ta yayi sai ga ganta da sabon ciki ta manta da wancan masifar kaga namiji kaga namiji wallahi baya iya jure mu wannan abu duk abin da namiji yayye sha wahala za ka ga a ɗabi'a bai yadda ya sake amma fa muna nan akan asali yi fa halal ne ba haramun ba yi menene halal ne ba haramun ba ne wannan ɗabi'a ta ce ni nake gaya muku zai iya zama daidai zai iya zama me ba daidai ba amma dai ni kan mata ta ba za ta yanka rago ba kuma ‘yata ba za ta yanka rago ba don kuma in ta yankan ba wai ta yi laifi ba ne amma akwai lokacin da za a buƙaci haka kila dabba ta gasa ba namiji kila cikin dare ta wannan lalura ne amma ranar sallah ki ce ke za ki yanka ragonki to manzon Allah ma an yanka mai da ya zo fidda hadaya raƙumi ɗari ya soke sittin da uku ya soke da hannun shi ragowar ya sa aliyu ɗan abi talibin ya soke to idan annabi zai sa wani ya soke ke ma yankin sa baki laifi ba ana fahimtar wannan da kyau Allah ka taimake mu amma na gaya muku ba haramun bane amma menene ba haramun bane amma dai ni ba na so ku yi Allah shi kyauta to mala sai ya ce wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wa sallam cikin tafarkin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam fi zakati babin yanka istiwa'ul dhukuri daidaita maza wal inafi da mata fi jawabi akli ma zabahu wajen wato halaccin cin abin da suka yanka au naharu ko kuma me suka soke au sadu ko kuma me suka farauto ashe ya halasta mace ta yi farauta sai ya ce idan ta mati shuruɗu matuƙar sharɗai sun cika an gane ko wafi sayyul bukhari ya zo a cikin sayyul bukhari an ibn ka'abin ibn malikin ya kamata ya zama an ka'ab ne ibn malikin ko to amma na ya ce an ibn ka'abin ibn malik ban taba haduwa da ruwaya irin wannan ba wallahu alam an abihi daga baban shi ka'ab dan malik kenan an namra'atan lalle wata mata zabahat shatan ta yanka akuya bi hajarin da dutse kun san dutse akwai mai kaifi idan kuna zuwa inda ake fasa dutse za ku ga wani mai kaifi kuma zai iya yin yanka yana da kaifi to sai wata mata ta yanka akuya fasu ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an zalika aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da yin haka qala sai ya ce fa amara bi akliha annabi yayi umarni da a ci dabbar wannan ya nuna mace ya halasta ta yanka ko bai halasta ba ya halasta wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wasallam cikin tafarkin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam fi zakati ayanka istiwa'ul ahrari daidaita ya'ya waɗanda suke babayi ba wa ghairihim da waɗanda ba ya'ya ba min al'abidi na bayi idan ɗaya yanka za a ci in bawaye yanka za a ci wal ima'i da bayi mata aka ce al'ima su ne wa bayin Allah mata ko kuma bayi mata fi jawabi aklima zabahu cikin halascin cin abin da suka yanka au naharu ko suka soke au sadu ko suka farauto idza tammati shurutu matakar sharadi ya cika kun ga malai yana bini bini sai ya ce idan sharadi ya cika Allahu akbar wanda yake nuna maka a musulunci wanda ya foni shine wanda ya fi shi tsoron Allah ana iya samun bawa ya fi soyuwa a gurin Allah akan ɗa ana iya samun mace ta fi soyuwa a gurin Allah akan namiji ana iya samun ɗan ƙauye ya fi soyuwa a gurin Allah akan wa ɗan binni da aka gwargwadon tsoron Allahnka gwargwadon matsayinka a musulunci da aka duk babu laifi kowa zai yi yanka amma dai sharaɗi ya cika cikin sharaɗin ya zama wanda zai yankan musulmi ne kuma ya kira sunan Allah ko da musulmi ne bai kira sunan Allah ba za a ci ba sa'annan ya zama an yankan ne don Allah kara don gunki ko don tsafi ko don canfi da makamantan wannan sa'annan ana son za a yanka a kalla alƙibla shi ba sharaɗi ba ne sa'annan ana son za a yanka a wasa wuka karka zo yanka dabba kana kikir kikir kikir ka wahal da dabba ana ganewa da makamantansu wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an rajulin min al-ansari daga wani mutum cikin mutanen madina an mu'adh ibn sa'ad daga mu'adh dan sa'ad aw sa'ad ibn mu'adh ko kuma sa'ad dan mu'adh akhbarahu ya bashi labari anna jariyatan lalle wata baiwa li ka'ab ibn malik ta ka'ab dan malik kanat tar'a ghanaman ta kasance tana kiwon tumakai bi sal'in asal'in fa sal'in unguwa ce ko gari ne ko wani yanki ne fa usibat shatun sai aka harbi wata akuya fa adarakatha sai ta tarar da ita bata mutu ba fa zabahatha ta yanka akuyar bi hajarin da dutse fasu ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala sai manzo Allah yace kuluha ku ci dabbar wata za ta ce to gashi nan ana ta kawo rawayin mata sun yanka ko malam ka ce kasu ai ban ce muku haramun bane ko illa ne kamar yadda ne muku misali a baya idan kana kala abubuwan da mata suke yanzu a duniyan mu ta yau akwai tashin hankali a ciki abin da mace yake wahala ita a da yan sai da bai wahala ita yanzu al'aslu da mace da namiji wa ya fi kunya amma don allah kuna kallon social media da mata da maza wa ya fi rashin kunya kun san mai isa dama da aka ba suka shiga an tambaye wani cikin 'yan fim ni na ga hirar mai suna wai kame aka ce kai tsohon ɗan fim ka fi shekara talatin zuwa arba'in kuna fim tun babu ci gaba har aka kai ci gaba menene bambancin fina-finai a da da fim a yau me yake wahal da ku a da yanzu bai wahal da ku me yake da sauki a da yanzu yake da wahala sai ya faɗi wasu abubuwa guda biyu na daras ya ce abu na farko da yake wahal da su a fim da ita ce kyamara duk kano kyamara ɗaya ce sai ka zo a haya sai a ce ta tafi maiduguri ko an tafi da ita Legas. in kana son kyamara sai dai ka je NTA ko gidajen gwamnati gidajen talabijin ɗinsu ce to yanzu kuma Allah ya sauƙaƙa da waya kama sai kai fim yanzu akwai wayar da ta fi kyamara ma ɗaukan karatu ɗaukan bidiyo ya ce abu na biyu da yake wahal da su a da a fim samun mace da za ta yi rol a fim aka tambaye shi to ha to idan za ku sa mace ina kuke zuwa ku nemo mata ya ce gidan karuwai muke zuwa idan muka je gidan karuwai sai mai sati muna neman karuwar da za ta fi marasa da an zo an samu karuwai aka ce da Allah ga fim muke so mi sai karuwai su ce fim kamo su yan iska wai fim kamar wasu yan iska wallahi wanda karku dauka shi yake faɗa yana nan koyar yanzu ka shiga youtube zaka gani karuwa fa wacce ta riga ta sallama ma rabbul alamina ta fandare ma iyayenta wai za su ce su za su yi fim kamar yan iska to don Allah ku kalli yau da gobe aka wuce yanzu ba maganar wai karoye ake yi ba maganar zawarawa ake yi ba ba maganar 'yan mata ake yi ba maganar matan aure ake yi a cikin 'yan fim-fim din nan fa akwai masu mazaji karku dauka wani wanda ko gani wai ba ta da miji da mijinta ko wannan da ta rasu kwanan nan wace ce daso da mijinta eh ba bai da alaka da fim ba dan fim bane ku bani hankalinku fikihun da nake so in nuna muku kaga ai mace dan tayi fim in dai ya cika sharuda ai ba laifi bane tunda ai adan akwai mata irin su yan mai albasa matar hakimi da waɗannan da yan fim ne amma kaga harka ake yi na mutunci to amma yau da gobe yau da gobe yau da gobe da mata suka shiga cikin wannan tsarin sai suka bige maza kuma kar ku ɗauka sai harkar tsiya ita mace ko harkar arziki ta shiga yanzu ku kalli da mafi yawancin masu karatun addini maza ne mata ba sa yi sai da aka yi ta wa'azi aka yi ta wa'azi yara mata su fara shiga da suka shiga yanzu sun yi dominating ɗin maza ko last week an yayin ɗalibai a nan sakandiri ba namiji ko ɗaya nan nan markas ba wani daga nesa ba ba namiji ko ɗaya duka 'yan mata ne yanzu da suka shiga sai suka kware suka bambake komai suka mamaye ko'ina kuma sai su yi abin da me namiji ba zai yi ba yanzu akwai mace bai tuka roka roka tirela ta ja mota tun daga kaduna har Legas. to amma yanzu mace ta tuka mota halal ne ko haram ya halasta amma don Allah ya dace da ita bai dace da ita ba so da haka ko a wannan babi na shari'a da muka ce ba ma son mata su dinga yin yanka ba muna fada da shari'a bane a malikiya akwai abin da ake ce mishi saddu zari'a saddu zari'a abu ne halal ne amma idan aka kalli wani implication da zai haifar sai a ce karai an gane ko sani yanzu don Allah akwai maza masu yanka ko babu gani fa wallahi ko wuka mai kaifi ban so in gani tana gittawa a hannun mata in zaka ba mace wuka ba ta da kushashiya ba ta da kushashiya saboda gudun abin da zai je ya dawo amma ta yanka dabba ya halasta ba kuma haramun bane in kin ga zaki yankawa ki yanka sa'annan ko a yankan ai da kaza suka fara yankawa suka fara yanka tantabara da kaza yan sun fara yanka raguna ko har yau ban ji matar da ta yanka sa ba to kana nan za su fara yanka shanu ana nan za a fara yankawa raƙumi to shi kenan ko su kan maza sun fara shan wuka Allah ya sauke amma fa ba haramun bane ba haramun bane ba haramun bane wa min tariki sunnati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi zakati ayanka aklu ma dhabahu al a'rabu abinda yan kauye suka yanka min al muslimina cikin musulmai walau kanu hadithi ahdin bi kufri koda basu dade da musulunta ba da aka karkace kai sai dan birni zai yanka maka dabba in ka je ƙauyen kai yau kaga dabba ka ci an gane ko kawai abin da ake bukata musulmi ba ruwanka da kuma mazabin shi dan izala ne ko dan dariƙa babu ruwanka inda yana amsa sunan musulmi ka yanka ci amma idan ya zo da shirka da layu to wannan kam za a bai halasta a ciyan kanshi ba ina fata an fahimci wannan da kyau in dai mutum musulmi ne musulunci ne ya mai da shi musulmi za a ciyan kanshi amma idan musulunci ya kafurta shi ba za a ciyan kanshi ba amma idan kai ne ka kafurta shi irin kafir kafir ɗin da aka yi ta yi a baya ɗan izala kafiri ne duk ɗan ɗariƙa kafiri ne kun baban shi ɗan ɗariƙa ne ya mutu a raba gado ya ci wa ya maka musulmi na cin gadon kafiri wa ya maka kafiri na cin gadon musulmi in ka ce shi kafiri ne ba za ka ci yankan shi ba to in babanka ne in ya mutu ba za ka ci gadon shi ba amma tsakani da Allah ka taba ganin wanda baban shi ya mutu dan dariƙa ne ya ce ba zai arshi gadon ba saboda kafiri ne ka taba ganin wanda dan shi ya mutu dan izala ya ce ba zai an ci gado ba saboda dan izala ne amma da an taya magana sai ya ce ai makiya annabin laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira addini ba buri bane ba kungiya bane ba fati bane man ya'mal su'an duk wanda yayi ba daidai ba yujza bihi za a sakan ka mishi da ba daidai ba wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kun bai da wani wanda ba Allah ba majibincin al'amari ko wani kuma wali da haka ka'idan musulunci in mutum musulmi ne ana cin yankan shi amma in yayi kafirci karara to nan kan ba za a ci yankan shi ba Allah ka taimake mu قال يتوى في صحيح البخاري أتكين صحيح البخاري في باب ذبيعة الأعراب أباب ينكن ينكوي ونحرهم دسوكان ينكوي عن آئشة دقنان آئشة رضي الله عنها ألا يقارى متى يدى أن قوما للي ودنس متاني قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سنشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن قوما للي ودنس متاني يعتوننا سنازوا منا باللحم دناما لا ندري بمصنبا أذكر اسم الله عليه أم لا أن ينقل سونا الله وجن ينكنا من كوبا أنبتابا وبمصنبا كما إذن nama da ake kawo na gwangwami an gane ko? kun ga aida akwai gesha ko da saidin ko yake gesha da saidin ai su kifi ne ba batun yanka amma idan kana zuwa kasashen duniya musamman saudiya in kana shiga supermarket ɗinsu za ka ga nama a gwangwami za ga hoton dabbar an gane nan ma akwai? kaji katan-katan koto kun gani wani ban ma taba sani ba yawwa to yanzu irin waɗannan kajin an yanka da sunan Allah baka sani ba an yanka ba sunan Allah baka sani ba to sai aka tambaye annabi bari mu ji fatawar annabi kafin mu zo mu ji na wasu malamai aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi da kun ga irin wannan ku ku ambaci sunan Allah antum ku wa kulukuci qalat sai na Aisha ta ce wa kanu hadithi ahdin bi kufri masu kawo mana fa basu dade da musulunta ba annabi ya ce ba matsala to anan ku bani hankalinku duk dabbar da ta zo daga ƙasa arna fiyo arna to wannan ba za ka ci ba yanzu a ƙasar nan wace ƙasa ce ƙasa arna gaba ɗaya jos wace ta ce jos garinmu ne ba to izala ma a jos aka yayi ta izala ai jos ta wuce kasa arna wake magana arna a jos to ita ce ko ba kuwa ce ita ba bata san jos ɗin ba ne misali akwai garuwan arna ni ban san kudu kudin nan ba ban san a a oyo kasan musulmi ne o sun ko a nan bara to a saurara a saurara idan kamfanin suka zama na arna bittifak na arna ne a saurara ba za a saurara ba idan ya zama na arna ne wannan ba za a ci ba amma gari ne musulmi da arna an gane ko a kudu akwai garuruwan da akwai musulmi akwai arna kamar lagos 50-50 ne in ma musulmi ba su fi yawa ba kamar osun kamar oyo hasali oya ma a fahimta ta ma musulmi sun fi yawa so duk garin da ya zau gari ne na arna gaba ɗaya to na musulmi ya kyamata amma gari ne na musulmi a kawo nama kamfani daga katsina ko daga sokoto ko daga kano ko daga zaria ko daga adamawa garuruwan da suka fice da musulunci to nan za ka ci abinka amma garin da kake kokonto kuna ganewa to shi sai ka yi bismillah sannan ka ci sai ka yi mene bismillah sannan ka ci bauchi to ai bauchi musulmi ne suna da local government da na arna irin taɓawa ɓalewa akwai arna a gurin da wasu wasu ƙananan local government ɗinsu a'a in dai abu ya zo daga bauchi to ba kawai na musulmi ne ka ci amma in kina jin kaikai sai ki bismillah in kuna jin kaikai ni ku kawo mu yawwa Allah ka taimake mu wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi zakati ayanka istiwa'u aqlima anhara dama daidaita cin duk abin da jini ya kwarara fi jawabin zakati a halaccin yankan bihi da shi ma'ana ku ba na hankalinku nan duk abin da aka yanka dabba da shi sai ya zama wajen yankan jini ya zuba to ya halasta a yanka da abin yanzu ba mu ji wata ta yanka akuya da me to abin da ake lura shi idan ta yanka akuyar jini ya fita in jini ya fita shi kenan ya halasta a yanka da shi illa sinna sai dai haƙori ba a yin yanka da haƙori mutum ya sa haƙori ya yanka wuyan dabba kamar wace dabba raƙumi ko sa kamar kaza kamar tantabara ina fata an gane waɗannan kaga haƙori zai iya yankawa domin aka ce haƙori ku kirkira kallon haƙorinki akwai haƙori mai suna haƙori an gane ko? somalin yake cewa ba a yin yanka eh? haƙori ne wanda zai iya yanka dabba eh mana wanda zai iya yanka dabba ke nake ba zai iya yankawa ba yau ba irin nake ba ne shi musulunci yana magana da duniya ne an gane ko to sai mala ya ce duk abin da aka yanka jini ya zuba ya halasta a yi yanka da shi sai ya ce illa sinna sai mene haƙori wa zufra da ƙumba ma'ana ko da kina da ƙumba mai tsawo to ba daidai ba ne ki yanka dabba da mene da ƙumba ita ƙumba ko za a yanka da ita ko ba za a yanka da ita ba baya halasta ki batta ta kai matsayin yanka kun ji ko za a yanka da ita ko ba za a yi ba baya halasta ka batta ko kuma in ce baya kamata dama akwai banci tsakanin baya halasta da baya kamata musulunci ana san duk kwana bakwai in so samu ne ka yanke kumbarka kamar yadda gashin hammata da na mara ake so kare wuce kwana arba'in kamar ba kwa gane so da haka ba a yin yanka da me haƙori kun ba a yi da me kumba وفي صحيح البخاري يا رواتين صحيح البخاري الرافع ابن خديج دغ رافع دن خديج قال يتي قلت يا رسول الله ناتي يا منزن الله صلى الله عليه وسلم إنا لا قل عدو غدا gobe za mu haɗa da abokan gabanmu walaisa ma'ana muddan kuma ba mu da wuka abin yanka faƙala sai ce ajil au arni ajil annabi ya ce kwantar da hankalinka ko arni natsu ma an harar dama duk abin da kuka yanka dabba da shi ya kwararar da jini wadda ki rasmullahi kuma aka ambaci sunan Allah fakul ku ci. Laisa sinnu, amma kada ku yi yanka da haƙori, wa zufru da kuma me? Haƙori da aka ce haƙori, gaba ɗayanku na lura da ku, hankalinku ya tafi a kan me? Haƙorin mutum na bai. Akwai haƙoran dabbobi. kuna ganewa masu tsawo wanda za a yi yanka da su kai ko mutum akwai wanda haƙorin shi aka ciro ya kai aska mai zungureren haƙori an gani ko? to sai annabi ya ce kara yanka da me haƙori da me da kumba ya ce wasu haddisuka amma daga baya zan baka labari zan maka karatun tanasu amma sinnu shi haƙori fa'azamun ƙashi ne wanda yake nuna shi ba a yin yanka da ne ƙashi shi ƙashi mazala ya hana yanka da shi kuma ya hana tsarki da shi me isa so da abincin aljanu ne to abinda ake ji maka tsoro duk dabbar da aka yanka ta da sunan Allah aka ci naman aka yadda kashin idan aljani yazo zai tarar da shi ne rufa da nama to ba mamaki aljani ya cika bakin shi da kashin yana cin nama kai kuma ka je ka dauka ka je yanka wata dabba ko ka je yin tsarki da shi aljani ya make ka ya shige jikinka ya wahalla kai ya wahalla al'umma domin shi aljani in ya shiga jikin mutum ba mutum ɗaya ke wahalarwa ba idan mace ne ya wahalla ita ya wahalar da mijinta ya wahalar da iyayenta in malamin makaranta ce ya wahalar da ɗaliban in ma'aikaciya ce matsaloli da yawa an gane to sai annabi ya ce kar a yi amfani da ƙashi wajen waɗannan ayyuka wa amma zufra amma ƙumba fa mudda alhabasha ita ce wukan mutanen habasha su ko mutanen habasha ya arna ne an gane ko shi ko musulmi kullum an umarce shi da ya saba ma ɗabi'a arna duk yadda arna suke abu to kai ka bambanta a tufafinka a gininka a motarka wani zai ci hada mota an mota mai mamancin mota arna da ta musulmi a a mai mamancin tsakanin wannan aikin fito ƙara in aka ga mutum da cross an san kiristan akwai abin da ba cross ba ne ba carbi ba ne darduma duk ba wannan ba duk ba wannan ba za ga mota arna sun sa kare ko wani gunki a bayan mota to duk waɗannan abubuwan ko da yana birge ka to karka sa hoton kare ko wani abu a jikin bayan motar ka wanda zai nuna wannan mota ta waye ta arna ne an gane ko? su Allah ka ba mu ikon kiyayewa wa min tariki sunnati sallallahu alaihi wasallam cikin tafarkin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fi zakati a yanka wada'ul qadami ala safhati dhabiha nadaban daura ƙafa a kan wuyan dabba na daban musahabbi mana in za ka yanka dabba ana so ka danne ta yadda za ka yanka ta ba tare da ta yi tana ta motsa-motsa ba da haka akwai dabbar da take da bukatar a take ta akwai da ba ta da bukatar a take ta wadda take da bukatar a take ta a take ta وفي صحيح البخاري يا ذو أتكن صحيح البخاري أن أنس ابن مالك دقى أنس أم مالك رضي الله عنه الله يقارى مش يدى أن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم كان يا كسنتي يضحينا إليا بكبشين دراغنا بيو أم لحيني فراري ترس أقرنيني wato masu manya-manyan ƙahonni waya ba urijilahu annabi yana ɗaura ƙafar shi ala safhatihi ma a wuyansu waya bahuhu ma ya yanka su biyadihi da hannun shi sallallahu alaihi wasallam wani ya halasta in za a yanka dabba a take ta ko takewa kun ba mai cutarwa ba takewa da za ta hana ta mai motsi ko ومن طريق سنتي صلى الله عليه وسلم cikin tafarkin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fi zakati ayanka at-takbiru cewa Allahu akbar inda zabahi a wajen yanka nadaban yin haka shi ma mustahabbi ne wa fi sahih bukhari cikin sahih bukhari fi babi at-takbiri inda zabahi a babin yin kabbara wurin yanka an anas ibn malikin daga anas dan malik radiyallahu anhu kala Allah ya kara mishi yadda ya ce zaha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi layya bi kabshaini da raguna biyu amlahaini farare taras akranaini masu manya-manyan kaho zabahuhuma biyadihi ya yanka da hannunsa wa samma ya ce bismillahi wa kabbara ya yi kabbara wa wada rijilahu annabi ya ɗaura ƙafarsa ala safa hihima a wuyan dabbar sallallahu alaihi wasallam da kan aka zo yanka na cewa bismillahi allahu akbar mala yace intaha bayanu tariqi sunnatil muhammadiyya bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ƙarshe fi babin zakati a babin yanka wazzaba'ihi da yanke-yanke ala sabili tambihil uqala'i akan tafarkin fadakarwar ma'abota hankula la ala sabilil ihsa'i ba lissafi bane na keke da keke Allahumma ya Allah wafiqina ka datar da mu littiba'i sunnati nabiyyika da bin tafarkin sunnar annabinka Muhammadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahihi indaka da matsayin shi a gurinka mun sha bayani game da at-tawassul bil jah malama aqidar ahlus sunna wal jamaa suna cewa baya halasta kai tawassuli da jahin annabi domin jahin annabi na annabi ne amma su malaman suna ganin halacci daga ci akwai shi dan fodiyo da al-imam Ahmad ibn Hanbal insha Allah nan za mu tsaya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana ka yafe mana kamantar da shi a cikin zukata nan za mu tsaya insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh